إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا نوغ وتأكينا لين يبو وثلاثين جيني شرنا ترى يوم ثلاثين يبو Allah ya sa, tun ba gan shi ba. To yau muna talatin ga watan Al-Muharram, jira annabi sallallahu Alaihi wasallam, dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai, wanda ya dace da ishirin da shida ko da biyar ne. wanda ya dace da 25 ga watan bakwai shekara ta 2000 da 25 muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul furqan Allah ta'ala ya ce wa yau mai abu zalimu ala yadai يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا Allah ya ce, Wa yau kuma ka tuna ma mutane ranar da ya abdu zalimu azzalimi zai yin cizo, ala ya dahi a kan hannuwan shi, mana zai cije ɗan yatsan shi, amma sai aka ce hannuwa guda biyu. Ya kula yana cewa ya laitani ya kai cuna ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila na rike hanya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana azalimi a wannan rana yana cewa da dai inda ma na ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ma na bi irin hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi to da na tira yana nadama nadamar da ba ta da amfani kenan ma'ana Allah ta'ala yana ba da labari cikin wannan aya dangane da nadamar da azzalimi zai yi wane ne azzalimi wanda ya bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga wurin Allah ta'ala na gaskiya bayyananna wadda manzon Allah ya zo da ita wanda babu kokonto a cikinta ya bi wata hanya daban ba hanyar manzan Allah ba, sallallahu Alaihi wasallam. Wanda ya bi hanyar annabi sallallahu Alaihi wasallam shi ne wanda bai yi biyayya ga manzan Allah ba. Biyayya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne ta Allah da ibada, da kuma ta manzan Allah da biyayya. Ka bi dokokin Allah gaba dokokin da manzo Allah ya zo da su daga wurin Allah to da zaran ka saki wannan hanya ka kama wata hanya daban kace ita ce kake gani wadda za ta kai ka wurin Allah to ka bar hanya annabi sallallahu alaihi wasallam sauraka azalimi a nan wurin shine duk wanda ya bar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na akida ne na tauhidi ne na mu'amala ne ta yau da gobe duk wanda ya bari ya kama wata hanya to azalimi ne da haka wajibi ne mutum ya rike hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama in bai santa bai je tambayi malamai su gaya mashi ga hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da manzo Allah ya koyar game da tauhidi game da sanin Allah ga abin da manzo Allah ya koyar game da mu'amala hudda da mutane ga abin da manzo Allah ya koyar game da halaye masu kyau da haka duk wanda yayi zalunci ma'ana ya hana kanshi abin da Allah ya ce ya yi, da ya zalunci kanshi. Ko ya hana iyalin shakin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora musu shi ma zalimi ne. to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kyakkyawan zama da matan shi yayi kyakkyawan zama da ɗiyan shi yayi kyakkyawan zama da makwabtan shi to da zaran ka bar irin hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwa tare da mutane a ciki to ka bar hanyar Annabi alaihi salatu wasallam saboda haka duk wanda ya bar hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wani abu game da sanin Allah subhanahu wataala game da imani ya tsaro nashi to ya bar hanyar Annabi haka wurin mu'amala in ka ce mu'amala neman kuɗi za ka yadda kake so yadda ka ga dama ba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora ka ba to kai zalunci muna ganewa ko ko mutum yayi zalunci haka halayen kace ba za ka yi irin halayen annabi alaihi salatu wasallam ba ba za ka yi da biyu da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sharholiyar ka za ka yi kawai mugayen ɗabi'u da halaye za ka rikewa ka mu'amalanci mutane da su to ka bar hanyar annabi ranar alkiyama mutum sai ya ci ya tsaye da ya sani da na annabin ya rike ya bar na son zuciya shi Raka wajibi ne musulmi mu'amalar shi ta zamanto wadda manzala ce ya koyar alayhi salatu wassalam imaninka dole ya zamanto wadda manzala ne ya koyar halayenka zamantakewarka da matanka da ɗiyanka da makwabta da uwaye da ƴan uwa da abokan arziki duk ta zamanto irin wadda manzala ce ya koyar in ba haka ba wallahi mutum sai ya ci ya tsara na alkiyama to idan ranar alkiyama ta zo sai mutum ya nadama ya ci ya tsanshi a lokacin da nadama ba ta da umarni mutum zai ci ya tsanshi saboda bakin ciki saboda damuwa wannan aya a cikin sababin nuzuli an ce ta sabka ne a cikin babban kafiri uku ba dan abi mu'ayyid wani kasurgumin kafiri ne wanda yana cikin waɗanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni a kashe su a wani lokaci can saboda sun yi abubuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na rashin arziki to ko ta sauka akan shi ko bata sauka akan shi ba in ma ta sauka akan shi to tana magana ne da shi kuma tana magana ne da duk irin halin shi duk wanda ya bar tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuba ne ko ba shi ba to aya tana magana akan shi cewa ranar alkiyama to lalle sai ya cige ya tsaye shi duk wani azali duk wanda ya cuci mutane ko ya cuci kanshi ko ya cuci iyalin shi ko ya wata hudda da ba ta da kyawu ko wane ne shi talaka ne mai mulki ne mai sarauta ne ko ma wane ne duk wanda ya zalunci to zalunci ba ya da kyawu domin innahu la yuhibbu zalimina Allah ba ya san azzalimai kuma ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ibadi Allah ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu ya ku bayina lalle ni na haramta zalunci ga kaina kuma na sanya shi tsakanin kuma muharram ne haramun ne saboda zalunci ba da kyau Allah ya kare mu daga gare shi amma babban zalunci dai shine shirka da Allah bauta ma wani Allah dogaro da wani Allah rike wani Allah ka saki Allah to shi ake ce mu zalunci babba shine wanda duk wanda ya mutu yana yin shi bai samun gafaran Allah Allah ta'ala ya ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne babba me yasa shirka ya zama to zalunci babba saboda rusa aikin Allah ne kamar kana cewa baka yarda da aikin Allah ba na halittar duniya ba na kashewa da rayawa da azurtawa sa'annan kuma mugun zato ne ga Allah duk wanda yake shirka da Allah to yana muna da zato ne ga Allah subhanahu wataala sa'annan kuma mi yana tauye allancin Allah subhanahu wataala ma'ana cancantar Allah da bauta to duk wanda yake yana bauta ma wannan Allah to yana kaskantar da wannan cancanta ta Allah subhanahu wataala ashirku hazmun lirrububiyya wa tanaqqusun liluluhiyya wasu ubannin bi rabbil alamin duk shirka sai ya tara waɗannan abubuwa to shi yasa ya zama to babban laifi babu wani laifi da ya kai girman shirka shi kadai ne laifin da Allah ya ce ba in gafara shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ba yin gafara in aka yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana yin gafara zunubin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima duk wanda ya shirka da Allah to lalle ya kirkiri zunubi mai girma wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida duk wanda ya shirka da Allah to ya bace mata mai nisa kuma Allah subhanahu wataala ya ce innahu man yushrik billahi فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار دون دي شركة دا الله to Allah ta'ala ya haramta mai aljanna kuma makomar shi wuta ce kuma baya da wasu mataimaka da za su taimakon shi ma Allah ta'ala saboda muni shirka Allah ya zano annabawa guda 25 cikin suratul an'am guda 18 Allah ta'ala ya ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون Allah ce wannan ita ce shirya Allah da Allah yake shiryar da wanda ya ga dama da ita daga cikin bayin shi ma'ana waɗannan su ne kimtsatsin bayin Allah da Allah ya kimtsa su ya shirya su ya yi su nagari da tattu waɗanda Allah ya masu gam da katar shaida ce ta Allah amma duk da haka sai Allah ya ce walau ashraku da sun hada Allah ta'ala da wani la habita anhum ma kanu ya'malu da duk abin da suke aikatawa ya lalace so ake ga ma waɗannan sadatun nas ru'asaul awliya shugabannin mutane shugabannin mutanen kirki karshen kirki a ce maka annabi ko a ce maka manzo ka kare ka kai makura daga kai babu wani babu mai kirki babu mai mutunci ba na managarci wurin Allah kamar annabi saboda Allah ke zaɓar shi ce mala'ika ce ka gaya mai sako na shi kuma ya gaya ma mutane. To Allah ya ce da sun yi da duk abin da suka aikata ya rushe gaba ɗaya. Kuma haka Allah ta ya ce ma Nabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya ma mutane wa laqad uhiya ilayya wa ila alladhina wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين an yi wayi zuwa gare ka da waɗanda ke gabaninka ya rasulullah lalle in ka hada Allah da wani aikin ka gaba ɗaya zai lalace wa aka gaya mu wannan manzo Allah ba zai shirka ba to amma abin da yake cewa ne a tamna sakowa domin aya ta ji tsoro an gaya ma annabi saboda kai ka san ka shiga cikin hayyacinka masoyin Allah da Allah ya basu cikin halitta gaba dai Allah ya gaya mai wannan yana gare ka kai kai da baka san inda kake ba ashe kai ya kamata ka shiga cikin hayyacinka ka dawo cikin hankalinka ka tsaya ka bi Allah subhanahu wataala Allah ya ce balillah fa'bud ka bauta ma Allah kawai wa kun mina shakirin ka zamanto daga cikin masu godiya to da haka shirka shine babban zalunci Allah ya kare mu daga gare shi haka nan ma kafirci zalunci Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimuna kafirai sune azzalimai saboda shi ma kafirci ba daidai bane dora haƙƙin Allah ne wurin wani kace baka yarda akwai Allah ba kace baka yarda ma akwai mahalicci ba kawai duniya haka kowa ya samu kashi kace duniya kawai kowa haka yi ga kanshi yanayi ne ke samar da mutane to yanayin kenan a kenan dai akwai mai samarwa to kafirci kenan shi ma zalunci ne shi ma mai yin shi ranar kiyama sai ya cige yatsa ya ce da ya sani da ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wani wuri Allah ta'ala ya ce yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana atana Allah wa atana ar-rasula wa qalu rabbana إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لانا كبيرا Allah ce ka tuna masu ranar da za a zanki ta ana jujjuya fuskokinsu a cikin wuta. Suna cewa inda ma mun bi Allah, inda ma mun bi ma'aikin Allah. Suka ce sai dai kacci abin bakin ciki kai canmu. Me muka bi, lalle mu mun biyayya ga shugabanninmu da manya-manyan musu muka bi ba mu Allah ba ba mu bi manzan Allah ba sallallahu alaihi sallama fa dalluna sabila sai suka batar da mu daga hanyar rabbana ya Allah atim dhifaini min al'azabi Allah ka ba su linki bi na azaba bana ka basu azaba da za ka ba mutokalin ka musu wal anhum Allah ka tsine musu albarka lanan kabira tsinewa babba Allah ya kiyaye amin wannan din nadama ce daga cikin nadamomin da azzalimai za su haka duk azzalimin da ya cuci mutane talaka ne ko mai mulki ne duk wanda ya cuci mutane ya zalunce su ya mutu bai tuba ba bai maida musu haƙoƙinsu ba to ranar alkiyama sai mutum ya ci yatsa domin zai tashi ranar alkiyama ya gaba ya cikin tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa yayi zalunci manzon Allah kuma ya hana zalunci to me kawo cikin azzalibai kuma sai mutum ya ci yatsa ya ce da ya sani da yi mu'amala kyakkyawa ta adalci ta kyautatawa ta sani ya kamata da shi da mutane ba cuce su ba bai zalunce su ba saboda haka mu kiyayi zalunci ƙarshen shi baya da kyau saraka duk wani azzalimi ranar alkiyama sai yayi nadama matukan nadama kuma sai ya ce shi dan yatsan shi ya zanki faɗin haka ya laita ni takhaztu nar rasul sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila zai zanki cewa ya wailata wayo ni wayo kana ya babban bakin ciki na alwali shine hallaka mana yana cewa ya hallaka ta kamar yana kiran hallakan ma laitani kai cona lam attakhid fulanan khalila bai rike wada ba ya zamanto masoyina ba na wanda in ya sani ba ni kiyawa in ya hana ni ba ni kiyawa in ya sani koda kafirci ne sai nayi in ya hana ni koda imani ne sai nayi ma'ana yana nufin wannan mutumin wanda ya kawar da shi daga hanyar Allah subhanahu wataala ya karkace da shi zuwa ga hanya ta bacewa daga cikin mutane waɗanda suka kira mutane zuwa ga bata zuwa ga halaka wannan ma aya ana cewa fulanan khalila dinnan shine umayya ibn khalaf umayya dan khalaf mun san umayya dan khalaf ko ko kuma dan uwan shi ubay ibn khalaf manya manyan kafiran makka kenan to uku ba da abi muwatsi yana cewa da abi hanyar su ba ma'ana su ya bi ma su kuma suka kai shi ga mahallaka har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci na cewa a kashe shi sai ya ce laqad azallani hadi dhikri lalle ya batar da ni daga alqur'ani azzikri shine alqur'ani mai girma inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ce mu ne muka saukar da azzikri shine alqur'ani to ya batar da ni daga bin alkur'ani ba da izjani bayan alkur'ani ya zo mani ma'ana bayan wato isowan alkur'ani zuwa gare ni ya batar da ni sai Allah ta'ala ce wa kana shaytanu lil insani khadula shedan ya kasance mai yawan hallakarwa ne ga dan adam ma'ana shedan ya kasance mai shigo shigo ne ba zuri bai sumbule ma dan adam ne sai ya dora shi bisa bugu hanya kuma sai ya ja ya ce ba ruwan shi shine khazul mai yawan yaudara ne mai yawan cuta ne ga dan adam yana cuta dan adam kai ya bi hanyar gaskiya yana kaudar da dan adam daga bin hanyar gaskiya yana sa dan adam ya taka dokin ƙarya ya ta sukuwa bisa shi yana ganin kuma mi kamar kan gaskiya yake afaman zuyina lahu suwa amali farahu hasana wanda aka kawata mai mugu aiki shi yana ganin shi mai kyawu wake kawata mugu aiki shaidani ya kira mutum zuwa ga kuma wannan banna din to haka shaidan yake kamar yadda Allah ta'ala ce ka masali shaytani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin kamar misalin shaidan ne lokacin da yake ce ma mutum ka kafirce ma Allah sai mutum ya kafarta to yayin da mutum ya kafarta kuma sai shaidan ya ce ba ruwana da kai ni ma yana tsoron Allah malicin kowa da kowa Allah ya ce fa kana aqibatahuma annahuma fin nari khalidain fiha wa dhalika jazaa'ul zalimin Allah ta'ala ya ce to sai mummunan karshen su ya zamanto dukkan su cikin wutar jahannama za su dawwama a cikin ta kuma wannan shine sakamakon duk wani azzali to saboda haka haka shedan yake yana sullube mu mutum kaman ya zara mutum kuma sai ya ce ba ruwan shi kuma duk shaidanin mutum haka yake ko shaidanin mutum haka yake in ya dora ka bisa muguwa hanya to kuma sai ya koma yana cewa sai da nace ma ga yadda za ka yi sai na ce ma kakka yi kaza in kai kaza matsala za a samu kai dai ne baka bi shawara ta ba kuma sai ya sake zura ka cikin yanzu ba ba ga shawara ita ma shawarar ba mai billewa ba ya kara tilla ka ciki kuma in ka shiga ciki kuma ce to ai kaza ya kamata yi ko me kaza to ai kaza gaba ɗaya sai ya sa kai isa daga Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma yana jin daɗi saboda me ya samu abokin zama cikin jahannama Allah ya kiyaye to haka dai shedan yake shi yasa ranar alkiyama shedan zai hau munbari wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya maku alkawari ni ma na maku alkawari sai na saba mu saboda Allah ya maku alkawari in kun yi imani za ku shiga aljanna ni ma na maku alkawari in kun kafirce ma Allah za ku ji dadin rayuwa wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li ce ba ni da wani iko akan ku sai dai kawai ni ina ma'ana ba shako ku nike ba ba ni da ƙarfi akan ku ba ina kamo ku bane in ce dole sai kun yi abin da ba daidai ba kawai dai ina kiran ku in nuna muku abin sai ku karba mu bala ta lumuni wa lumu anfusakum saboda haka ku bar zargi na ku zargi kanku a duniya kuma yana gaya musu haka sai ranar lahira ma na bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi ni ba zan kubutar da ku ba haka nan kuma ba za ku kubutar da ni ba saboda haka da ni da ku muna cikin wutar gaba ɗaya Allah ya kiyaye to haka shedan yake saboda haka mu bar sauraron hudu ba shedan babu inda za ta kai mu sai mu dare cikin wutar jahannama wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rabbi ya Allah inna qaumi lalle mutane na ittakhadhu sun rike hada alqur'ana wannan alqur'anin mahjura abin kaurace ma mana Allah yana bada labari dangane da annabin shi dangane da manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa yana bada labari yana gaya ma Allah yana roƙon Allah yana cewa ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura mutane na sun kaurace ma wannan alqur'anin mai girma saboda mushrikai sun kasance ba su sauraren alqur'ani ba su kashe kunnuwa su saurari abinda ake karanta musu na alqur'ani hasali ma cewa su kai ka a saurara wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibuna cewa suka yi kaf ku saurari wannan alkur'ani ku yi ta hayaniya cikin shi domin ku samu cin nasara domin haka zo ana karatu shi ko kuma kuna ta raye-raye da cicaniya da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe kuma ku yi ta dumuwa kowa ya koma giya a ta hira sai hira ku ta ɗauki hankalin karatun Kur'ani kenan ba za a saurara ba haka suke yi wai tunaninsu in suka yi haka to za su hana mutane sauraron alkur'ani mai girma shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane haka suke sun kaurace ma alqur'ani mai girma kaurace ma alqur'ani mai girma yana da abubuwa da yawa ana karatun qur'ani ku zanki hira ko kuma ka kunna radio ana karatun qur'ani ka kunna radio ko music ne ko labarai ake ko wani abu da wanda bai shayi irin karatun qur'anin ba dan dai ka a saurara shi ma yana cikin me yana cikin kaurace ma karatun alqur'ani mai girma barin ilimin Qur'ani barin har da alqur'ani shi ma yana daga cikin kaurace ma alqur'ani mai girma daga musulmi har da ci abubuwa amma Qur'ani na malamai ne ya har da ci abubuwa waɗanda ba su da amfanin komai gare shi amma Qur'ani wahala gare shi kaga mutum bai makan shahadarci ba ka haddace abubuwa waɗanda ba ma yaranka ba ne ba yaran addininka ba ne amma duka haddace ta haddace sunan maraya da mawaka da ‘yan wasa masurorin ƙura'ani ma bai ka haddace ba kamar kokari ka haddace surorin ƙura'ani ta suratul nas suratul falaq suratul ikhlas suratul masad suratul nasr suratul kafirun suratul kawthar suratul maun suratul quraish waɗannan duka har da ce su muna sai abin ya gagare ka sunayen surori ma kare kuma duk da haka nan baka tsira ba baka yi wani abin a zuwa gani ba matsayinka na musulmi to ya kamata a ce kana kishin qur'ani ne ya kamata a ce akalla kana da izihi guda ɗaya na qur'ani to kaga baka rako mutane duniya kana da izihi ɗaya na alqur'ani mai girma wanda duk lokacin da ka samu dama sai ka zanna ka bibita abinka ko da da alqur'ani ka iya ba haka ake so ba amma in kai haka nan to ka kama hanya kenan amma ka zo ka cika kwalwarka da abubuwa waɗanda ba su da amfanin komai gare ka banda su cuta ma zuciyarka su cuta ma imaninka imaninka ya rauni babu abin da za su maka amma kuma kullum sai karasawa kake ta yi to yadda kake kokarin sanya ma zuciyarka abubuwa waɗanda amfaninsu na duniya ɗan kaɗan ne to ya kamata ka cusa ma zuciyarka alkur'ani mai girma ya kamata a ce in ka tashi cikin dare gidanka za ka yin salloli ibada cikin dare kana da izihinka guda da za ka zaki karanta shi kana maimaitawa da kai sabbi dai tun ana yara ake iya ta da ya kamata duk kowa ya iya sabbi ba duk kowa da zai dage zai haddace izihin sabbi saboda kowa da yana yaro ya sau ya kai wannan wurin akalla akalla kenan aksara kuma da an wuce nan wurin saboda akwai wuya a ce mutum ya tashi bai karatu ba ko da ya kai sako ba akwai wahala to tun da yan girma yanzu ka ji muhimmancin abin to ka koma makaranta ka sake biyan ta wannan karatun ka iya shi da kyau kai talinda shi kai talinda shi haka har da ci duk wanda cikin zuciyar shi babu alkur'ani mai girma ko yaya yake manzo Allah ya ce kamar gidan da ba kowa ne ciki ka yarda zuciyarka ce ba komai na qur'ani to da ka barin ilimin qur'ani barin har da alkur'ani mai girma yana daga cikin kaurace ma alkur'ani mai girma barin imani da alkur'ani da gaskata alkur'ani mai girma shi ma yana daga cikin kaurace ma alkur'ani mai girma barin duba alkur'ani da fahimta alkur'ani mai girma bayan ka hardace kuma ana so ka yi lura ka je wurin malam ya zanyi fassara ma aya aya aya aya kullum ko duk lokacin da ka samu dama ko duk sati ka je a fassara maka aya amma bayanin ta kare kuma ka je ka zanki fassarawa kana tunani abinda Allah ya faɗa Allah ya ce afala yatadabbaruna alquran shin mutane ba za su la'akari da alkurani ba za su zanki diba alkurani suna tadabburi ba suna ganin girman Allah da girman wanda Allah ya saukar da alkurani a kan shi da girman shi alkurani ba to lalle mutane su haka in ba haka ba Allah ya ce amala qulubin aqfaluha ko ko kan zukatansa akwai waɗansu makullai da aka kulle zukatan Qur'ani ba ya shiga to saboda haka barin lura da alkurani da kuma barin fahimta alkur'ani shi ma kaurace ma alkur'ani ne mai girma haka ma barin aiki da alkur'ani alkur'ani ya tsawace mu ya ba mu umarnin abubuwa da yawa na tsawa in ba mu kaurace musu ba na umarni in ba mu aikata su ba to mun bar alkur'ani mun kaurace mashi umarnin da Allah ya ba mu in mun aikata to muna muna rike da alkur'ani muna kusa da shi muna tare da shi idan kuma ba mu aiki da wannan umarnin to mun kaurace ma alqur'ani mai girma kaucewa daga alqur'ani zuwa wani alqur'ani mai girma shi ma wannan kauce ma alqur'ani ne da kaurace mashi mana mutum zai yi rabuwa da alqur'ani ya je ta karatun wasu abubuwa waɗanda ba addini ba ne ba za su kara mai addini ba wasu wake-wake wasu maganganu wasu bushe-bushe waɗansu wasanni da waɗansu maganganu ko waɗansu hanyoyi da mutum za a yabi wanda ba irin na alkur'ani ba ba ɗauko su daga cikin alkur'ani ba da wannan ma duka kaurace ma alkur'ani ne mai girma ka sa ɗanka makaranta ka ki biya mashi kuɗin karatu da ake koya mai duk wata na alkur'ani mai girma din yaro ya zo ya ce an kore shi ka ce je ce ma malam ya hakuri shi ma yana cikin kaurace ma qur'ani ranar alkiyama sai manzo Allah ya kuka da ma irin masu irin wannan halin na kwanta ya kake ka bada hakuri qur'ani ma ana koya ma danka kaje kaje ka ba malam hakuri ba cewa za ka je ka ce malam ya ba ka ce da kanka sai na ga an koro yaro wasu ma saboda rashin sanin mahimmanci suna musulmi in yaron ya matsa ya matsa duk ya ji sai a koyar sai ce bari na saki ma makaranta akwai wani malami wanda shi ba ruwan shi ba ruwan ya da duniya zai zai karbe ka mai tambaya hakkin shi neman duniya yake hakkin kuma guda nawa ne in yaran makaranta gaba ɗaya suka biya malam kuɗin malam nawa ne dukkan yaran gaba ɗaya in suka biya malam kowa ya kawo dala ɗari ta wata nawa malam za ya samu ba shi kaɗai ba ne ba yana da mataimaka in aka kacancana kuɗin nawa malam za ya samu amma sai a zangi kallon waɗannan malaman kwaɗai gare su san abin duniya gare su da can malamai ina ruwansu da wani kuɗin makaranta kowan gaba ruwansu da wani kuɗin makaranta to sun zo tun da sahiya sha biyu sun rike da yanka suna koya ma kuma su dawo karhe uku zuwa karhe shidda saboda Allah so shi za su taya neman abincin kansu ai bai kamata ba a ce sai ka ba su ya kamata ka sa cikin tunaninka wata na mutuwa haƙƙi ne fa kuma yarjejeniya ce kuma Allah ta ya ce wa aufu bil ahdi ku cika yarjejeniyar da kuka yi da mutane innal ahda kana mas'ula lalle yarjejeniya ta kasance sai an tambayi ta sai Allah ya tambayi mutum yarjejeniya kai wani da kai da malam ka kawo ɗiyan ka biyu ko uku maza da mata a koya musu an yarjejeniya malam ya gaya ma duk sati ko dota ga abin da za a bada ba ka bada ba ya kai gaba sai ka bayani gaban Allah ba in ka shirya shi kenan ba matsala sai ka kudin ka ranar alkiyama sai ka yi magana in kuma baka shirya ba to ka sallabi malam din nan duniya abin da malam ya tambaya bai kai kawo ba ya kamata a ce alkur'ani yadda ake biyan malamin da yake koya shi ya kamata a ce an wuce nan ya kamata uwaye da kansu ita na su ce abin da ake ba malamai yayi kaɗan ya kamata su yi taro tsakanin su ya kamata a ƙara yaro gaba ɗaya kuɗin da za ka biya mai wata jika nawa ne shekara jika goma sha biyu na shekara duk wata dala ɗari jika nawa ke nan jika shidda ma ne ko to a kai su sha biyu da Allah tun da na kai su sha biyu ni na zama sha biyu ne a cikin shidda ne to kuɗi wa kuɗi saboda Allah da yaro jika shidda za a biya amma ba a biya da ƙyar za a biya jika biyu cikin wannan shidda Allah ta'ala ya malaman ƙaryen hali da haƙuri. Kuma ya kamata in kana da wani hamzari ko wani uzuri ka gaya ma, ka gaya ma malami. In ba ka da sai gaya malami ba ka gaya malami cewa ba ka da hali. Babu abu da watan na wallahi abin da ake samu kullum ma wanda za a ci sai a hankali. Ba shi kenan ba. Daga mala ya sa ɗiyanka cikin waɗanda shi kenan an ɗauke masu, an da Allah ya hori ma. amma ba ka bayani saboda kana ganin bai kai ka je ka yi bayani ba ƙur'anin za ka yi bayani yaron ka mi za ya zama wallahi haka muke nuna ma cikin zuciyarmu a aikace haka muke nuna ƴaƴanmu mi za su zama in sun harda ci ƙur'ani ko da ba mu haɗi ba abinda muke nuna wai albarkacin ƙur'anin na sai Allah ta'ala ya buɗe kan ɗanka kaga ɗanka a cikin lakwal yana cikin na gaba-gaba a wurin nema aiki ma albarkacin ƙur'ani ya iya ƙur'ani bai da matsala bai da damuwa in an aje takardu ana shirin wani konkur ko wani abu kowa na can da hankalin shi ya tashi ya za ya samu wata hanya za ya bi shi ya san hanya ga hanya Allah sai ya dare ta karatun ƙur'ani yana cewa Allah albarkacin ƙur'anin na Allah aikin nan Allah sa in same shi ma shi kenan daga da an yi ɗanka shi ne na farko sunayensu su ne na farko an kwana biyu kuma saboda yana yawan karatun Qur'ani sai kaga Allah yana ta daga shi dan da nan sai a ce shi ne shugaban mayin da aka kai shi albarkacin Qur'ani kaga san iyaka albarkar da ke ga Al-Qur'ani to saboda haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai kuka da mutanen da suka kaurace ma karatun Al-Qur'ani mai girma kaurace ko mun yi ta iri iri ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga kaurace ma alqur'ani mai girma Allah ya kare mu daga dukkan abin da zai jawo mana hushin shi Allah ta'ala ya taimake mu da aikata abin da zai jawo mana yardan Allah subhanahu wa ta'ala na haddace littafin shi da kuma fahimta da kuma tsayuwa da abin da qur'ani ya kumsa lokutan dare lokutan rana akan fuskar da Allah subhanahu wata'ala yake so mu yi fuskar da Allah ta'ala ya yarda mana lalle Allah ta'ala shine mai baiwa Allah mai kyauta Allah ka ƙara mana baiwa ka ƙara mana kyauta ka sa mu dace da alkhairin duniya da lahira wallahu ta'ala alam
assalamu alaikum alaikum assalam eh wai wanda yake wanda ake bashi kuɗi na marayu eh bai wuce shekara goma ba wai mahaifiyar shi ya halitta mahaifiyar shi ta hudda daga cikin kuɗin da ake bashi ta biya ma magajin shi karatu lallafal
wai wanda ake ba kudin marayu duk wata wanda ake sallama kudin marayu ko irin na shekara da ake bada masu yawa yaron da bai shekara goma ba ko ya halitta an bada kudin ita uwar ta yi amfani da su wurin biya ma magajin shi karatu tsari karatun lafal ko bai halitta ba ya halitta kudin marayu kala biyu ne akwai kudin da ya gada na mahaifin shi akwai kuma kudin shi hankin shi ne wanda aka ce a bashi dukkan su cin su baya da kyau ba da haƙƙi ba amma tunda uwa za ta yi amfani da su a wurin wani abu na alheri babu matsala a ciki saboda haka babu laifi ta ɗauke su ko ta ɗauki wani abu ciki da zuba ma ɗan uwan shi domin ya samu karatun lakwale babu matsala insha Allah na'am
ya ce malam wai daidai ne idan mutum ya wuce gaban mutum mai sallah ba su babu sutura laifi ne
wai ko laifi ne mutum ya wuce gaban mai sallah laifi ne mana ba daidai ba ne ba ya da kyau manzala ya ce da ka yi tsaye kwana arba'in ko minti arba'in gaban mai sallah ya kare sallah ya fi alheri gare ka da ka wuce gaban shi karka ko minti nawa za ka yi tsayaye kari ya yi alheri gare ka da wucewa gaban shi idan kaga wucewa ba ta da alheri na'am
cibana mutumin da ya zo sallar juma'a kuma biyar rakowin biyu duka bai same su ba ya zai
mutumin da ya zo masallacin juma'a bai samu raka bi ba ta juma'a ko da ya zo ana yana zuwa ana sallabewa bi zai a zawar zai in ya so nan ya yi azuwar in kuma ya ga kamar hayaniyar mutane sai ta haishe je wani masallaci ko ya koma gida ya azuwar da shi shikenan juma'a sai dai samu ladan niyya amma ba zai samu lada tunda tunda ta riga ta kauce ba zai samu ladan juma'a ba ma'ana bai samu sallar ba na'am me yace wannan wani wanda cewa wanda ya mace karatun sura sai zai kare
wanda ya manta karatun sura har ya kare sallar shi ko sai da ya kare ya tuna to sai ya raukanwa ta kama shi kenan don karatun sura sunna ce mai karfi na daga cikin sunnonin da in baka yi ba to raukanwa ta kama ka tara kenan mutum ya rage sai sujada kabli Allah ta'ala ya samu dace a kira sallah
wata ne suke rayuwa gari daban ba su wuri guda sai ta hanyar wayana suna cikin saduwa suna cikin magana sai wai sha wasu ta tashi sai wai yayin hukuncin haka nan eh amma ba ta ne eh suna wuri a wai
wani ma ba ne suna wuri daban-daban ba gari guda su wani na wani gari ko wani na wani gari sun suke jira haka a ranar shi da mata sun sha'awar su da tashi ko kowa da ƙarfi da tsari da kwanci Zuri da mata, matan shi wani. Ba ma nan kwanci, abu ne mai kyau. Ne matar ka duka, ya halitta tsarin hirar tana ji daɗi, tana hira, ta aure da daɗi. Ita ma tana jin daɗi, tana hira, ta aure da daɗi, ta buƙatar su ta biya, akwai mata ta biya, abu ne mai kyau. لا لا أسامة هلا أسامة بس
yawa sai mai sa akwai ɗan ba Allah ya aiko jika goma zahirin ci a sa cikin asusu na na marayu wani shi kuma ta hanyar nita ya aiko ta ga ta abin ta nita ce jika goma shi ma ci a sa hanya da kuma ta marayu abin sun kai yesu dare wasu wasu bayan Allah guda biyu da suka yi koyi da goma kuma suka ci kasar suna so su marayu Allah ya saka musu rayu guda ya aiko ta hanyar gargajiya guda kuma ya aiko ta hanyar sabi ya ba da hannu da hannu guda kuma ya ba da takin na'ura nita bayan duka ya ce Allah ya saka mai alheri ya saka kowa da alheri ya yarda kowa Amin.
wanda ya bada kadaru da wanda ya bada goma da ishirin da wanda ya bada domin da misali da ya bada goma da ishirin da abin da kowa ya bada rage goma yawa Allah ta ala ya samu albarka Allah ya sa a kuma yin kura da shi rana a biyu ah ne yawa wala subhanahu wa ta'ala da wannan wata dukkan manzanni amin wa mu lafiya da kuma da amin da ba mu da kai Amin.
Allah ta raba mu da zaman banza da zaman dukkan Amin.
Allah ka ba mu damuna mai albarka.
Amin.
Allah wannan damuna yadda muke ganin tsawa da daɗi da kyawu Allah ka sa ta kare mu kai.
Amin.
Allah